بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan masallaci na jami'ar ahmadu bello da ke zaria a wannan dare wanda shine yammacin biyu ga watan rabiul awwal shekara ta 1441 wanda ya daidai da 31 ga watan oktoba na shekara ta 2019 mun haɗu a cikin wannan masallaci domin ci gaba da wannan karatu mai albarka wanda muke karanta littafin al'akhdari a cikin wannan darasi wanda shine darasi na ashirin daidai na muka tsaya satin da ya gabata na'am yana muka tsaya a satin da ya gabata na'am ba wanda ya rage? ya dama na sa'anin ma ya wuce a babu sa'anin na'am kaga sai mu tashi inda ba wanda ya rike inda muka tsaya ba ka yi shaida? muka tsaya ko nan za mu tashi abu ya ce za mu tashi wa manna ƙasa farizatan falayu jizihi suju da an ha ba bayan mun karanta nan ka tuna maka misali da ruku'u da sujada ko ka manta wa manna ƙasar faba'ila fala suju da alai ba mi wannan ba shi ma shi ma ba ba mun yi shi an magai misali da sa'ar kunut da tasbihi ga matsalar karatun da ba a muraji a kenan wata rana in na zo na rasa wanda ya san inda aka tsaya ba zan yi karatun ba a sosai saboda yana nuna cewa ba a ɗauki karatun da muhimmanci ba abubuwa masu yawan gaske muke bari mu taho karatun nan ga nisa daga inda muke ga kuma abubuwan da suke kanmu suna da yawa in dai ba a rikewa allah wata ran ba zan zo ba wata ran kuma in na zo zan koma na gaya muku serious mala ya yi bayani cewa ba a yin sujada kabali sai idan an bar sunnoni guda biyu ba a yin sujjada kabali sai idan an bar sunnoni guda biyu ko sama da haka malam yake cewa wa amma sunnatul wahida fala sujuda laha amma sunna guda ɗaya idan mutum ya bari to ba zai yi sujjada ba illa sirra wal jahara sai dai idan mutum ya bi asirtawa ko bayyanawa asirtawa a gurin da ake bayyanawa a barin sunna ne haka bayyanawa a gurin da ake asirtawa shi ma barin sunna ne saboda asirtawa sunna ne bayyanawa shi ma sunna ne ina fatan mun gane saboda haka idan mutum ya bar ɗaya daga ciki to akwai togaciya a ƙa'idar duk da kasancewar asalin ƙa'idar sai mutum ya bar sunna biyu ne zai yi sujjada to amma a nan gurin akwai togaciya a ƙa'idar ta yadda cewa aljihar da asir duk da sunnoni ne guda ɗaiɗai waɗanda suke zaman kansu amma kuma duk da haka idan mutum ya zaman to ya basu to zai rama a idan mutum ya zaman to cewa ya basu to zai rama zai sujada kabali duk da cewa sunna ɗaya ya bari mala ya ce wa man takallama sahiyan sajada ba'da salam duk mutumin da ya yi magana sahiyan yana mai rafkannuwa mana ya yi magana ba tare da ya sani ba ya manta ko ya gafala sajada ba da salam zai yi sujada ba aji me yasa zai yi sujada ba aji na me yasa zai yi sujada ba aji saboda ya ƙara abin da babu shi a cikin sallah ina fatan mun gane malam yake cewa wa man sallama min rak'atayn sahiyan sajada ba'da salami ya kawo abubuwan ne a haɗe da guraren da ake ba'adi da guraren da ake kabali bai musu babi na musamman ba a nan gurin ya ce wanda ya zamanto cewa ya yi sallama da karaka'o'i guda biyu to zai yi sujada ba aji me yasa zai yi sujada ba aji wanda a sallah mai raka'a hudu ya raka'a biyu ya sallah me yasa zai yi ba aji na'am ya yi ƙari me ƙara na'am ya ƙara sallama ya yi sallama ba a mahallinta ba ina fatan mun gani malam yake cewa wa man sallama min rak'ataini sahiyan wanda ya sallama daga rak'o'i guda biyu yana mai rafkannuwa sajada ba'da salam zai yi sujada ba'da ko wa man zada fi salati rak'atan aw rak'ataini sajada ba'da salam wanda ya ƙara raka'a ɗaya ko raka'a biyu a sallah to sajada ba'da salam zai yi sujada ba'da ومن زاد في الصلاة مثلها بطلت duk wanda ya ƙara a sallah kwatan kucinta to sallarsa ta ɓaci mana yanzu a raka magarba idan kai raka'a shida ko kai raka'a hudu a sallah asuba to sallar ta ɓaci gaba ɗaya me yasa saboda hakan yana nuna wasa hakan yana nuna wasa saboda mutum in dai ba wasa yake ba to ya kamata a ce ya tuna in mutum ba wasa yake yi ba ya kamata a ce ya tuna ina fatan mun gane amma raka'a ɗaya ba matsala ko raka'a biyu a sallar da take mai raka'a hudu to ita ma duka mutum zai iya rafkannuwa amma har ya ninka to wannan yana nuna cewa akwai wasa a cikin sallar tashi malam yake cewa ومن shakka fi kamali salati ata bima shakka fi wanda ya yi shakka a cikar sallarsa to sai ya zo da abin da ya yi shakka a kan shi saboda haka mutumin da ya yi shakka cewa ya yi raka'a uku ko kuma ya yi raka'a biyu mai hukuncin shi zai mayar da shi raka'a biyu shine kamar yadda ya zo a cikin hadisi ko waliyabni alal yaqin waliyabni alal yaqin mana ya gini akan abin da yake yaqini ne ina fatan mun gane malam yake cewa wa shakku fi nuqsa fi nuqsani ka tahaqquqi wa shakku fi nuqsani ka tahaqquqi idan ka yi shakka wajen raguwar sallah to kamar ka yi kana da tabbas ne akan sallah ba ta cika ba ina fatan mun gane don haka kaga yanzu a idan mutum ya yi tunanin ya yi raka'a biyu ne ko kuma ya yi raka'a uku kama yana da tabbas ne ya yi raka'a biyu a mazhabar malikiya amma a zance mafi inganci shine idan yana da zato idan aka ce zato a shari'a ana nufin ɓangaren da yake mafi rinjaye ina tunanin raka'a uku ne amma ya fi rinjaye a kan cewa raka'a hudu ce to zai bata a raka'a hudu a wajen malaman musulunci akwai darajoji guda hudu na raskar abu akwai abin da ake kira al-yaqin ko kuma al-ilm akwai al-yaqin ko kuma al-ilm akwai al-yaqin ko kuma al-ilm abin da ake nufi da al-ilm ko kuma al-yaqin shine ka riski abu ɗari bisa ɗari wannan shi ake kira al'ilm ko kuma al'yaƙin na biyu shi ne afzan abinda ake nufi da afzan shi ne ya zamanto cewa ka ruski abu mafi rinjaye mana ina tunanin abu kaza kaza ne kashi saba'in amma kuma kashi talatin ina tunanin kaza ne so ɓangaren da ya fi rinjaye shi ake kira afzan ɓangaren da yake kuma ɗan kaɗan shi ake kira alwaham idan kuma sai an gama karatu idan kuma tabbatar da abu da rashin tabbatar da shi suka yi daidai to shi ake kira ashak shi ne ta sawi tarafai lamazi ya tali adihima alal akhar abubuwa biyu su daidaitu ta yadda ɗaya bai fi ɗaya ba tasawil amraini lamazi ya tali adihima alal akhar ina fatan mun gane saboda haka azan da kuma al-yaqin ana gina hukunci a kansu amma ashakku da kuma alwaham ba a gina hukunci a kan shi sai dai shi ma ashakku idan ya zo a gurare uku ba amfani da shi kamar yadda malam ya faɗi guda guda ɗaya a nan na farko idan ya zo bayan ka gama aiki yanzu mun gama sallan magarba kawai wani sai ya zo ya dinga kokwantar cewa sallan magarba da ya raka a biyu ce in dai yanzu ya wannan kokwanta to ba zai rama raka a ɗayan da yake kokwanto ba saboda an riga an gama aikin kamar yadda ibn Uthaymeen yake cewa wa shakku ba'da al-fi'li la yu'athiru da aka shakka bayan mutum ya kammala aiki ba ta da tasiri shi ne ma'anar washakku ba da fi'ili layu asiru saboda haka ba shi da tasiri ba shi kuma da wani abu mai mahimmanci ina fatan mun gane a in mutum ya zama wasu wasi ne mana akwai wanda kokonto ya aure shi duk ibadar da ya sai ya yi shakka duk wata ibada da ya sai shaidan ya riya masa anya kuwa ka yi ta daidai anya kuwa kaza ne to shi ma wannan ba shi da matsala ina fatan mun gane malam yake cewa faman shakka fi raka'atin aw sajdatin atabiha wa sajada ba'da salam wanda ya shakka a wata raka'a ko abin nan ko wata sujjada to sai ya maza maza sai ya zo da ita wa sajada ba da salam sai ya yi sujjada bayan sallama malam ya ce wa in shakka fi salami sallama in kana qariban wala sujuda alai wa in tsala batal salatu mutumin da ya yi shakka shin ya yi sallama ko bai yi sallama ba ya gama sallah sai shi dan yake ce masa anya ma ka yi sallama to kawai in dai kusa-kusa ne da gama sallarsa sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum amma wa in ƙala baƙalar salatuhu amma in dai abin ya tsawo sallarsa ta ɓaci ina fatan mun gane amma yanzu a ce yanzu ne mutum ya tuna kun ga mun yi wajen minti ashirin da kammala sallar magarba to sai yanzu mutum ya tuna cewa ka ka anya na yi sallama ka kama ban yi sallama ba to batsalar salatu sallar su ta ɓaci malam ya ce wal muwaswisu yatrukul waswasata min qalbihi والموسوس يترك الوسوسة من قلبه ولا يأتي بما شك فيه ولكن يسجد بعد السلام سواء شك في زيادة أو نقصان سواء شك في زيادة أو نقصان mala yake cewa wanda yake fama da waswasi to zai bar waswasin a cikin zuciyarsa amma ba zai zo da abin da ya shakka a ciki ba sai dai zai yi sujjada ba'adi wannan ya hada da cewa ya yi shakka bayan sallama ne a yana wannan ya hada da cewa ya yi shakka ne akan ƙari ko kuma ya yi shakka akan rai kamar da mai kawai ya ce wa mai kawo shakku sai ya ce mai sajada ba da salami yawadin mai yawan kofanto kawai zai yi sujada ba adini ina fatan mun gane saboda haka sujada ba adi zai yi ba zai kula da wannan kokwanton ta yadda zai ce dole sai ya maimaita aikin ba saboda duk mutumin da shakka ta mai yawa to ibada wahala take mai za a ga sai ya jijjiga wanda in yi alwala shi dan zai ce mai akwai najasa a wando akwai najasa a riga wani duk sai ya bi sai ya yayyafa musu ruwa to idan ya zama to duk lokacin da kai shakka akan abu sai ka aikata shi to idan lokacin ibada ya kusanto sai gaban ka ya dinga faɗuwa saboda haka shi yasa ake so ka dinga nisantar shakka ma'ana ka yi ƙoƙari ka dinga kautar da ita in dai ba a wasu guraren ba in kuma tema yawa kawai ka yi kamar ba ka yi ba akwai wanda na sani a yakan yi minti ashirin a alwala wajen kama ruwa kuma zai yi sallah to yana buƙatar awa ɗaya Allah kuwa saboda haka ita ma alwala wani lokacin abin da ya sa yake minti ashirin wani lokacin yana buƙatar sai wani ya tsaya a kan shi yana kirga mai yana ce mai yanzu ka wanke fuska yanzu kuma ka wanke kafa dole yana buƙatar wanda zai faɗa masa wannan ina fatan mun gane wani lokacin gaskiya yawan zunubai ne wani lokacin kuma yawan gafala ne yawan gafala ne yana da kyau mutum ya gyara akwai lokacin da ya taɓa sallah a kusa da ni ya tambaye ni ya ce ma raka'a nawa ya yi ya ce ma wallahi ni ma ban sani ba kenan sai ya ce to tunda dai kafafun suka tankwashe to a yana nuna kawai ya gama saboda haka tunda ba zai wasu tankwashe ba dai bai gama ba alakulli hal kun ga wannan mubalaga ne a shakka banda wannan kuma gaskiya akwai wani lokacin za ka iya cewa rashin ba wa sallah mahimmanci saboda in mutum yana halarto duk abin da yake ciki to wannan zai taimaka wajen ya zamanto gaskiya shakka za ta ragu a zuciyarsa ta cika zauna malam ina fatan mun gane saboda haka shi yasa gaskiyar lamari mutum ya yi addini yadda zai iya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna dina yusrun wa lan yushadda ahadun hadha dina illa ghalaba addinin musulunci addini ne mai sauki ba wanda zai takura wa kanshi a wannan addinin a ce sai addinin ya rinjaye shi kamar yadda malaman makasir suke cewa ana yi wa mutane sauƙi ne a shari'a saboda abubuwa guda biyu na farko saboda za su iya yankewa a hanya na uku kuma dama ayyuka sun musu yawa shi za ga addinin musulunci ya sanya addinin mai sauƙi sallah gaba ɗaya awa ashirin da hudu bai wuce ta ci maka awa ɗaya ba azumi watanni goma sha biyu ne amma kuma gaba ɗaya wata ɗaya aka ce ka yi azumi na wajibi hajji so ɗaya za ka yi haka mutu shine na wajibi duk abin da ba wannan ba to ba wajibi ba ne ina fatan mun gane saboda haka dai wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana cewa addinin musulunci ya sauƙaƙa to wannan yana daga cikin dalilan da ya sa aka ce ita ma shakka idan ka yi a sallah to kawai ka ɗauka kamar ba kai ba saboda in ya zamanto kana ɗauka cewa ka yi musamman ta maka yawa in te maka yawa an bata ma yawa ba ɗaya biyu to sai ka gini a kan yaƙini amma an ta ma yawa kawai ka ɗauka ba kai ba ina fatan mun gane ita ma sujada ba da salami da aka ce ai kawai dan dai ai balansi ne ana ya zamanto in wani abu ka rage wannan sujada ba da salami din za ta cika shi ko kuma ka ƙara wani abu malam yake cewa wa man jihara fil qunuti fala sujuda alayhi walakin yukrahu amduhu wanda yayi al qunut a bayyane to babu komai a gare shi amma ba a son mutum yayi gangancin yi a bayyane mecece al qunut wa ya san al qunut ya ake yin al qunut na'am bayan ka gama karatun sura bayan fatiha ko yaya lafazin ta yake a malikiya kumban maza ba ko na amshe malami allahumma ina nasta'inuka zuwa inna azabaka aljidda bil kafirina mulhaq ala kulli hal malamai sun yi sabani akan ita kanta alqunut din su a wajen malikiya ana yin alƙunuddin raka a ƙarshe ta sallah asuba amma a wajen mafiya yawancin malamai ana yin alƙunud ne in musiba ta samu saboda haka in musiba ta samu sai a yi alƙunud idan kuma musibar ta tafi to shi kenan alƙunud ɗin ta tafi ina fatan mun gane saboda haka dai a wajen da yawa daga cikin malamai alƙunud ana yin ta ne in aka samu wani dalili amma idan dalilin ya gushe to ita ma alƙunut ɗin ta zamanto cewa ta gushe ina fatan mun fahimta don haka a wajen malikiya ana yin alƙunut ne a asirce ba a so ka yi alƙunut a bayyane na'am malai ce wa man zada surata fi rak'atayn al-akhiratayn fala sujuda alai wa man zada surata fi rak'atayn al-akhiratayn fala sujuda alai wanda ya ƙara sura a rakawai biyun ƙarshe babu sujada a gare shi me dalili akan wannan matsala kun ga gurare da yawa kusan duk guraren da malam ya ambato in kai ƙari za ka yi me za ka yi ba'adu ko to me dalilin da yasa aka ce in ka ƙara sura ita babu sujada ba ake menene dalilin wannan hukuncin na'am me dalilin wannan hukuncin na'am kamar ka me dalili ka ce me? eh a ba haka ba ne za a zo nan gaba wanda ya ƙara ya maimaita fatiha ma zai yi sujada to kaga ai fatiha ta fi sura tunda ita ce ummul qur'an kai kuma ka ce mai bawan allah ka ce sunna ce ɗaya haka ne da wace da wace yawwa akwai ƙiratu sura da kuma walƙiya mulaha saboda kaga da kiratu sura din da kuma walkiya mulaha tsayuwa domin karatun sura da kaga sunoni biyu aka bari ba wai kamar yadda ka faɗa ba to me da sunoni biyu kai aka ƙara to me dalilin da yasa ya zamanto an ƙara sunoni guda biyu amma kuma duk da haka babu sujada ba yusuf ka ɗaga hannu ko ka janye dalilin shine abin da malam yusuf ya faɗa mana annabi sallallahu alaihi wasallam wani duk da ba haka shi ya faɗa ba dan dai gyara kace dalili yana karanta mi aya ɗaya yana karanta mi ami kace mai malam dalili shine saboda annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisan da suka nuna yakan karanta sura a rakawoyi biyun ƙarshe shine kawai dalili a mafi yawan lokuta ma baya yi ya faka ce wani lokaci kuma mafi yawancin lokuta baya karawa saboda haka asali shine a rakawoyin ƙarshe ba za ka karanta sura ba ina fatan mun gane amma annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin yakan ƙara wani lokacin yana ƙarawa ina fatan mun fahimta to wannan shine kawai sababin ومن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فصلى عليه فلا شيء عليه سواء كان ساهيا أو عامدا أو قائما أو جالسا wanda ya ji an faɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi mai salati to ba komai a gare shi ko da gangan ne ko kuma da rafkannuwa liman ya zo ya ce Muhammadu Rasulullah sai ka ce sallallahu alaihi wasallam وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل سكتي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد سكتي صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد sai ce sallallahu alaihi wasallam wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul sai ce sallallahu alaihi wasallam sunan suna nan muhammad ya zo a qur'ani na suna biyar da wanne da wanne duk kun yadda a kun yarda sau biyar? ka ce me? an kira wasu diga? kai kuma ka ce guda nawa? guda nawa? hudu da wanne da wanne kuma muhammadun illa rasulun ma kana muhammadun na ala muhammad alama kai gardi ne masha Allah to wa mubashiran bi rasulin ya ce min ba'di ismuhu ahmad shi kuma wannan fa kace me a shi ahmad suna annabi ne ko ba sunan shi ba yawa ma'ana in ka kalli tambaya ta in a jaraba ne za ka faɗi duk da ka haddace sa a jira ka yi ƙoƙari har ji kuke ce mai ko yawwa ka haddace su a jira ma a jarabawa ne ba za ka ci fulmak ba saboda cewa ne suna annabi muhammad su nawa ya zo a ƙwar'ani akwai bambanci da na ce su nawa aka ambaci muhammad a ƙwar'ani ka gane bambancin tambayoyin biyu saboda haka idan na ce su nawa aka ambaci muhammad a ƙwar'ani so hudu ne kamar yadda ka faɗa haka ne ko daga, daga, daga suratu ali imran sai suratul ahzab ko sai suratu muhammad sai suratul fatih su kenan ko yawwa amma idan na ce so nawa aka ambaci suna annabi muhammad kaga shi kuma wannan so biyar ne za ka kara da suratul safi ko ina fatan mun gane ala kulli hal wannan shine abin da malam ya faɗa amma a zahiri inda mutum bai ci sallallahu alaihi wasallam din ba shi ne ya fi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fi salati la shughlan yawwa sallah tana da wani a abu na, musamman tana da wani abin nan yanayi da ake shagalta da shi na musamman ina fatan mun fahimta saboda haka mutum yana sallah ya zamanto ya yi shiru ya ci gaba da sallarsa shine ya fi saboda kasancewa yana sallah amma kamar yadda malam ya faɗa a nan inda zai yi ɗin to babu komai a kan shi ina fata mun gane malam yake cewa man qara suratayn fa akthar fi rak'atin wahida aw kharaja min suratin ila sura aw raka'a qabla tamami sura fala shay'a alayhi fi jami'i dhalik fala shay'a alayhi fi jami'i dhalik wanda ya zamanto cewa ya karanta surori guda biyu zuwa sama da haka a raka ɗaya to babu komai a gare shi ina fatan mun gane ko ya fita daga wata sura ya shiga wata sura kamar misali ya fara daga amana rasulu ya tsaya a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana mana yayi wani bangare na suratul baqara ya kuma yi wani bangare na suratul ali imran ai menene dalili akan cewa in mutum ya karanta surori guda biyu ba shi da matsala me dalili akan haka me dalili akan haka na cewa in mutum ya karanta surori guda biyu ba matsala na ka ce mai a dalili in maka ce dalili fa muna nufin alkur'ani ko hadisi na yana ɗauke da ku ji abin da ya faɗa akwai wanda zai gyara mai me dalili sai karanta ƙulwar lawo to sai aka yi yaya akwai wani mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bayan Allah nan guda biyu suka kokarin fada annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su yaki shine sariya yakin da annabi bai ce ba shi ake kira sariya da aka sai ya zamanto cewa duk sanda ya karanta fatiha da sura sai ya kara da kulwallahu saboda haka sai suka tambaye sai suka kai karar shi waje annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk sanda ya fatiha da sura sai ya kara da kullu wallahu sai annabi ya ce me isa kake yi sai ce ina son ta ne saboda siffar Allah ce uhibbu hali annaha sifatur rahman ina son ta saboda siffar ubangiji ce ka gane gyara ta ko ba wai da akwai sunan Allah mai rahama ba saboda siffar ubangiji ce mana an ka kalli alƙulwallahu a dukanta Allah take siffantawa kaga an kace kul huwallahu ahad kace Allah shi kadai ne kaga siffanta shi kai Allahu as-samad Allah shine Allah as-samadu abin nufi da bukata lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba haife shi wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba shi da kishiya shi kadai ne to kaga siffar Allah ce ina fatan mun gane shi yasa yazo a wani hadisin cewa tana ɗaya da tana tana tana ɗaya bisa ukun alkur'ani ina fatan mun gane ala kulli hal wannan mutumin da yazo yake karanta surori biyu da ya gaya wa annabi dalilin da yasa yake haka sai annabi ya ce hubbuka iyaha hubbuka iyaha adkhalakal janna sanda kake mata ya shigar da kai aljanna da haka kaga anan gurin wannan shi malaman ulumul hadith suke ce masa sunna takaririya shi malaman ulumul hadith suke ce wa sunna takaririya saboda kaga an yi abu a gaba annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ka ce a zamanin sa akai kuma ya tabbatar da wanda yi ina fatan mun gane Hmm? kamar ka cakuɗa abin kamar ya mutum ya kamar yanzu muna magana ne fa kan karanta sura biyu a raka'a ɗaya yawwa muna magana ne akan karanta sura biyu a raka'a ɗaya shi kuma na ɗazu muna magana ne akan karanta sura guda ɗaya a raka'o'i biyun ƙarshe shi kuma wannan karanta surori biyu a raka'a ta farko ko kuma raka'a ta biyu saboda kaga kenan matsaloli ne mabambanta wancan ana magana a kan raka'o'in ƙarshe wannan kuma ana magana a kan raka'o'i na farko ina fatan mun gane da aka ga annabi sallallahu an yi a gabansu kuma ya tabbata saboda haka ya halatta malam yake cewa auraka a ƙabla tamamin surati falashe alaihi fi jami'i dalik da ka zo sai ka ce iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha shikenan sai ka yi ruku sallar ka ta yi ba ka da mushkila ba dole sai ka yi duka sura sai lokacin tarawihi za ka ga irin wannan ka gani wasu za a ga kamar irin da ana dai so dai a ce dai kawai an yi raka a goma ne ko wani liman da ake zuwa sallah sosai sun manazar da mu da hammatan yake yi da su saboda haka da ya gama fatiha wala tsallin sun manazar allahu akbar lokacin muna junior secondary a kano 92-93 akwai wani da yake mana sallar tarawih kul ya yi alkafirun da kul wallahu ahad yake amfani da su kul ya yi alkafirun aya nawa ce aya shida saboda haka raka a shida kenan eh kul ya yi alkafirun raka a shida yake da ita kul wallahu ahad kuma aya nawa to ita kuma raka a hudu yake da ita saboda gaba ɗaya sallar tarawih daga farkon ta zuwa ƙarshen ta kul ya ayyuhal kafirun ake karanta su ɗaya da kul wallahu ahad su ɗaya shikenan an kammala saboda haka mutane za su yi ta murna kowa ya tafi ya je ya ci gaba da harkokin shi gaskiya duk da cewa ya halatta amma wata sallar za ka ga ta yi kama da irin kamar dai mutum ya kosa ya sauki in ka kwatanta da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar dare yana karanta bakara da ali imran da nisa'i aya a sura daya a raka'a daya kaga kusan izu goma kenan to ba dole sai mutum ya yi haka ba amma dai wani abu wanda zai nuna kushu'insa da nuna muhimmancin sallah amma za ka ga da yawa na farko an yi kokari an fara sallar kafin lokacin ta yi ma da yawa sannan kuma ana sauri a ga cewa an kammala ala kulli hal dai sallar su ta yi kawai dai da za a dan ƙara ayoyin ya zama to an dan yi wani adadi na ayoyi to hakan gaskiya zai fi zama kamala sosai malam ya ce wa man ashara fi salatihi bi yadihi aw ra'sihi fala shay'a alai wanda ya yayi nuni a cikin sallarsa ya yi nuni da kansa ko kuma ya yi nuni da hannunsa to babu komai a gare shi babu komai a gare shi ma'ana sai kaga wani ya zo yana neman abu sai ka ce mai mm ka nuna masa to ba matsala sallaka ta yi ha aiki ma an ba shi da yawa ba matsala a aiki a sallah an bai da yawa ba matsala daga cikin abin da yake nuna haka kaga abdullahi dan abbas farko lokacin da ya zo ya tara annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah ina ya fara tsayawa na a ina ya fara tsayawa a hagu sai ya jawo shi sai ya dawo da shi dama kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki yana sallah annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ya yi aiki ne a cikin sallah amma kuma tunda ba mai yawa ba ne bai ɓata sallah ba imam bukhari ya kawo wani asar na na na sayyidina ali wanda ya buɗe wani kofa yana sallah yana sallah a kwankwasa kofa sai dan ya gaba kaɗan ya buɗe sai ya dawo ala kulli haɗin dai ba mai yawa ba ne babu mushkila a ciki mala ya ce wa man karar alfatiha ta sa'iyar sujada ba da salam wanda ya maimaita fatiha yana mai rafkannuwa to zai sujada ba'adi wa in kana amidan fa zahirul butlan amma idan yayi da ganganci ne to a zahiri ta baci tunda yace a zahiri yana nufin akwai sabani a mazhabar malikiya akwai wani da ya jawo mana wannan nassin satin da ya wuce na ce mai ya bari mu zo lokaci yayi in ka ji ya ce a zahir yana nufin akwai saɓani ba ƙauli ɗaya ba ne a magana saboda kun ga ragowar yana faɗin su ne yanke sake ba ƙaidi amma kun ga wannan sai da ya ƙayyade shi da haka wannan sai yake nuna cewa ba ba magana ce yankakkiya ba ina fatan mun fahimta ومن تذكر الصورة بعد انهنائه إلى الركوع فلا يرجع إليها ina ga za mu dakata a nan allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu ci gaba daga nan allah ya ba mu da ci an kira sallah za mu amsa wadda ya kawo na akwai mai tambaya ba nifasi ba ne in dai bai cika wata hudu ba a sunansa nifasi ba saboda ayi hadisin abdullahi dan mas'ud yana nuna cewa ana tattara halittar mutum kwana arba'in yana mani kwana arba'in yana gudan jini kwana arba'in yana tsoka sannan sai a yi komai da mala'ika sai a busa so in dai bai kai wata hudu ba ba nifasi ba ne wannan shine zance mafi inganci yawa akwai malaman da suka ce kuma daga wata uku halitta take fara bayyana amma wata hudun da ya fi inganci saboda wannan hadisi alaikum salamu kace me akwai wasu guraren da ya bambanta za su zo nan gaba insha Allah a ƙarshen wannan babu sahawi ɗin akwai wasu gurare da ya bambanta sallar nafila da sallar farilla za su zo nan gaba insha Allah alaikum salam Okay. eh abinda ake nufi da baya rubutu baya karatu haka yake a asali ina fatan mun gane amma kuma daga baya Allah ya sanar da shi yadda zai karatu sai dai duk da haka baya rubutun inda za ka kalli sulhul hudaybiya da aka zo lokacin da aka rubuta takarda aka ambace shi da rasulullah kafirai suka ce su ba su yadda manzan Allah ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sayyidina ali to ya goge kawai ya sa muhammad kaga sai da ya ce ce shi ba zai iya gogewa ba sai da ya ce ya nuna masa so still baya rubutun amma shi karatu daga baya yana yi shi yasa an ka karanta aya ai cewa yayi wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi mana kafin qur'ani ba ka karatu kaga yana nuna cewa bayan qur'ani kana karatu tunda in banda haka min qablihi din ba ta da amfani anan kaga lokacin da akogon yara mala'ika jibrilu ya matse shi me yace masa iqra sai ce ma ana bi ƙari ba na karatu haka ne to amma sai shi ne ya gaya masa abin da zai karanta shi ne ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq so ita um ita ummiya shi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam daraja ce amma na kasu ne a ragowar mutane mutumin da baya karatu baya rubutu na kasu ne a gare shi amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam daraja ce a kan shi saboda inda yana karatu yana rubutu wanda za su yi kokonto a kan ƙur'anin suna da yawa shine ma'anar izallar tabar mubukilun da masu ɓatanci sun yi kokonto to amma tun da ba ka karatu ba ka rubutu kuma ka zo aka ganka kana yi tashi ɗaya to wannan zai nuna cewa ba daga kai yake ba shi sa ya ce balwa ayatun bayyana tun fi suduri وما يجهد بآياتنا kai kokanto kenan kuma ya ci hadu bi ayatina illa zalimun ita ce ta biyu ai su ta farko ce kafirun na'am alaikum salam kamar da za ka yi tambaya ko ka warware in ta warware shi kenan ka ce me eh Mm. sai ba shi e to ai baka raski bayanin bane duka ba da kai aka fara karatu ilmowa kai daga ta wannan kofa yawa ce yasa baka gane ba yawa baka fahim baka bambanta tsakanin shakka da kuma zato ba a wajen zato ne muka ce ya basu a yadda suke saboda shine mafi rinjaye amma a wajen shakka muka ce ya bayyana akan zato shi shakka shine 50-50 ina zaton abu kaza kaza ne ina zaton abu kaza kaza ne amma ba inda ya rinjaye shi kuma zato kana da guri ɗaya da ya rinjaye Allah ya ƙara malam lafiya da ilimi mai amfani malam ko akwai addu'o'i da suka zo waɗanda ake karantawa yayin sujjada lokacin karatun alƙur'ani me yake nufi sujjarar tilawa eh akwai addu'a wacce ake karantawa amma dai ba dole ba ne sai mutum ya yi wannan addu'a na ana yin ya ce wai ana yin tahiya zamanin da aka yi sujjadar rafkanuwa bai zo karatun rana ita yau ko? ko ba haka ba ne bai zo karatun satin da ya wuce ba me zance mafi inganci ai kana tasowa sai ka yi sallama wannan shi ne allah ya ba mu dacewa a kowanne akwai inda ake a ina ake subhana rabbiyal azim a ruku subhana rabbiyal a'la fa yawa to shine kowanne akwai gurin da ake yi ba wai kawai a ɗan kowanne za ka iya yi to kai ne na ƙarshe malam alaikum salam kun gane tambayar wai ya samu rafkan nuwa an gama sallah sai ya miƙe zai ƙaro raka ko daga baya sai ya tuna to ai shi ya riga ya ma samu duka sai ya dawo to yanzu da ya dawo zai yi ba a ko ba zai yi ba yanzu da ya dawo zai yi sujada ba a ko ba zai sujada ba a ba liman ya ɗauke mai ko kuma ba zai ba na'am suwa suke ganin ya ɗauke mai suwa suke ganin bai ɗauke mai ba kai kana ganin ya ɗauke mai me yasa to suwa suke ganin bai ɗauke mai ba me dalili ma'ana bayan liman ya yi sallama ya ƙaro wani aiki wanda ba sa tare da liman liman na fi ganin cewa zai yi sujada saboda bayan sun rabu da liman ya ƙara tsayuwa ok to ita ma magana ka tana da waje shi kuma wajen maganarsa shine ai bai yi sallama ba saboda haka tun da bai yi sallama ba still ba su rabu da liman yawwa mana a nan gurin kawai sallama ce ya jinkirta ta saboda haka bai rabu da liman ba ita ma wannan maganar gaskiya tana da zahiri kamar mata kuma maganar mu ƙarfi cewa ba su raga sun rabu da liman ba daga tun da ba su rabu da liman ba a zai zamanto cewa ya yi jinkiri ne bai yi sallama a kan lokaci ba to Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayin Allah na gari assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh